أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم يومنا الخميس عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة منزون سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة شكرة تدبوت إلى دريه دود أربعين دقايا wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin. A jiya mun tsaya a kan aya ta hamsin da biyu zuwa aya ta hamsin da uku a cikin suratul Araf a shafi na ɗari da hamsin da bakwai a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan aya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya. muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makuman mu da mu da ku gaba ɗaya. Malam Allah ya ce, hal yanzuru na illa ta'wila.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله سبحانه وتعالى bayan mun zo makafirai da littafi walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm mun zo musu da littafi wanda aka rarrabe shi wanda kuma ya bayanin littafin nan daki daki Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kuma waɗansu abubuwa yabba manzon shi izini ya turo mala'iku suka kawo bayanin alkur'ani daki-daki. To, amma wanda bai son gaskiya shine ake ce ma mukabir, wanda an ba shi labari an ce ga wuta can mutum ɗari, ɗari biyu sun ba da labari shi bai yadda ba sai wutar ta kai ga jikin shi. An gaya musu akwai azabar Allah a duniya in ba a bi Allah ba zai iya kawo narko na azaba. sannan kuma lahira zai yi azaba Allah mai iko ne akan komai amma ina kunnan kashi ne da su sai Allah ce kyale su hal yanzuruna illa ta'wila ba komi suke jira ba illa ta'wilahu sai tawili to jiya kan wannan kalma ta tawili karatun mu ya tsaya domin mun kawo bayanai na malamai da nau'i nau'i na tawili musamman wannan zamani da muke ciki masu tawilin ayoyi ba irin yadda suka dace ba da wata mazhaba mata fita daga cikin addinin musulunci da sunan tawili shi yasa sanin tawili da fassarar tawili abu ne wanda yake yana da alaka da ma'anar da aka ba kalimar wajen da Allah subhanahu wata'ala yake cewa huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا wannan aya tana daga cikin ayoyin da ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimce ta da kyau ya fahimci maganganun malamai a kanta da kyau don saboda ya san yadda zai tunkara magana tawili ko a cikin alkur'ani ko cikin ahadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko malamai sun yi sabani kan wannan wawu waɗansu suka tafi cewa wawul isti'nafi ce kenan da anka ce wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san haƙiƙanin tawilinsa sai Allah sai aka tsaya sai aka ce warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina amma waɗanda suka yi zurfi cikin sani tabbatacci a cikin sani waɗanda dugadugan su sun tabbata a cikin sani yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina suna cewa mun yi imani da shi shi mutashabahi din da shi wancan muhkam dukkan shi daga wajen ubangiji goki kidan kaga ya nuna wannan arrasikhuna musamman anat wannan ta'wilahu ba kuma sai ka ji wadansu malamai sun ce a'a alwawu wal atfi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi ba wanda ya san ma'anarsa sai Allah sai kuma arrasikhuna fil ilm kaga wannan ya nuna cewa wato rasikhuna fil ilmi su ma sun san ta'wili to sai malamai suka ce a nan maganganun nan guda biyu dukkan su akwai da za a yi a haɗa su akwai hanyoyi da malamai suka bi sai dai waɗanda suka ce abinda ake nufi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah suka fassara shi da abinda haƙiƙanin al'amari ba su fassara shi da tafsiri ba wannan fassara za ta ci karo da fassara ta Ibn Abbas Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa at-tafsiru ala arba'ati anha shi tafsiri ya kasu kaso hudu ko ya kasu gida hudu tafsirun la yu'zaru ahadun fi fahmihi akwai tafsirin ba wanda aka yi ma hankuri a ce bai san shi ba abubuwan da Allah ya umurce mu na fardu aini dole kowa ya ce ka san sai ka san yadda ake yin sallah ko da ku ba ka jin larabci wa tafsirun ta'rifuhu al-arab min lughatiha akwai tafsiri wanda a cikin yaren larabci aka san shi shi yasa akwai abin da ake kira at-tafsirul lughawi zaka iska waɗansu malamai sun ba larabci muhimmanci a cikin tafsirin su ko wani fanni na larabci wani ya ba adab muhimmanci a cikin tafsirin sa wani i'rabi wani sarf wani nahw wani balagha to wannan shine ta'rifuhu al-arab min lughatiha wa tafsirun ya'lamuhu al-ulama akwai tafsiri wanda malamai kai suka san shi nan bai da alaka da larabci kadiba cikin wato doktora da wannan ya rubuta doktor musa'id tayyar at-tafsir al-lughawi yana da doktora a cikin wannan kaga tafsiri na lugha sannan kaga tafsiri na malamai wanda dole sai an hada da nasoshi wannan shine tafsirun ta'rif ulama wa tafsirun la ya'lamuhu illa Allah akwai tafsiri wanda ba wanda ya san shi sai Allah to kaga shi ibnu abbas bai ce tawili ba wanda ya san shi sai Allah sai ce tafsiri to shin yana nufin da tafsiri da ta'wili duka ma'anar su ɗaya ne domin akwai wannan wato mazhaba cewa duka ma'anar su ɗaya ne wannan idan ma'anar su ɗaya ne kaga babu iskali in kuma shi ibnu abbas waɗanda suka ɗauki cewa tawili shine hakikanin al'amari to kenan an samu hakikanin al'amari kuma an samu tafsiri wanda babu wanda ya san shi sai Allah kaga tafsirin su zai shiga cikin matsala kamar yadda malamai suka ce wallahu ta'ala alam amma abin da ya kamata mu fahimta cewa akwai ababen da a cikin alqur'ani ba wanda ya san ma'anar sai Allah misali in mun ka ɗauki tafsiri ake nufi al-huruful muqaffa alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين anka ce ni an ma'ana alif lam mim dan qur'ani yace an mun san ma'anar su anka ce alif lam mim ku saurara Allah na magana to su sun san ma'anar su shi ko duk larabawan duniya in kace ni an ma'ana alif zai ce maka alif bai da ma'ana harafi ne a'a su waɗannan haruffan da alif lam mim da tasim mim haruffa ne laysa laha ma'na walakin laha mahsa ba su da ma'ana amma suna da abin da ake nufi da su shine ma'ana ana son a nuna ma larabawa cewa alƙur'anin da kuke ƙaryatawa ku ce ba daga wajen Allah yake ba ku ce kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya kirkira alƙur'ani to haruffan nan da kuke magana da su a ba ta sa zuwa ƙarshe da su ne alƙur'anin ya sabka aka haɗa aka yi alƙur'anin in gaskiya ne shi ne ya zo da alƙur'anin to ku zo da alƙur'anin shi yasa za ka malamai suka ce duk inda ka duba cikin alkur'ani in ba sura uku ba duk inda ka duba in dai ka ga huruful muqatta'a sai kaga an ambaci alkur'ani alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ko ba haka ba alif lam mim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil alif lam mim ra tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هكذا يدو إنك دوبا سي سورة قد أكو واتو دا أبن دا سورة مريم دا سورة العنكبوت دا سورة واتو القلم سوكا ديني واتو بأنبتي القرآن ببايان حرفا بل مسكو تسوما أكرشان سوء أنبتي القرآن دوين إنك ديبا كاف هايا عين صاد أكرشنتا فإنما يسمناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون كان كرشنت أنك وقالوا لولا نزل عليه أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إتكوتا وتسكن سورة نون والقلم وإنه واتو لتذكرة للمتقين ده هكذا أتكأيتان تكأيتاوا القرآن أن يزنتنشي واتو أبنن أتكون أن سورورين أتن كرشن وأن سورورين قدا أكد ما بقى أمبتش بقى فرقون تو سيأكد كينا ما أنسو سنانون إجازي ده القرآن shi yasa huruful muqatta'a ba su da ma'ana amma suna da magza akwai kuma tafsirin ababen da suna cikin alqur'ani ba wanda ya san ma'anar su sai Allah to kaga in muka dauki tafsiri ake nufi huruful muqatta'a ba wanda ya san tafsirin su sai Allah in muka dauki hakikanin abin da al'amari zai koma zuwa gare shi wanda zamu zo bayani kan shi sai mu duba kiyama za ta tsayu waye ranar da za ta tsayuwa kaga ba wanda ya san wanda amma alqur'ani ya bada labarin ta kaga kenan a cikin alqur'ani akwai hakikanin yadda al'amari zai komawa ko kuma yadda waɗansu abubuwa suke ba wanda ya san sosai Allah subhanahu wata'ala to wannan shine maganganu guda biyu da malamai suka yi kan zancen tawili sai dai waɗanda sun kace alwawu wawul aqfi ce da abinda ake nuhi da wawul aqfi wato arrasikhuna fil ilmi sun san ma'anar shi sai an kace yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina to nan matsala uku take dauke da shi waɗannan matsalolin saboda ɗaliban ilmi ne kawo su mas'ala ta farko da an kace waɗanda sun kace wawul aqfi na sai an kace musu to alhali an kawo suna Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah sannan aka ce war rasikhuna fil ilmi to shi an ce yaquluna hali ne na rasikhuna fil ilmi to ya za a yi a ce da ma'atufun da ma'atufun alaihi sai a samu halin ya zo ga daya misali ga Allah ga rasikhuna fil ilmi ga hali sai ya zo ga rasikhuna fil ilmi kuma bai zo ga Allah ba suka ce hali dole sai ya zo ga al ma'tuf wal ma'tuf alaihi malamai suka ce wannan ba gaskiya bane dan ka fahimta da kyau Allah ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waja'a rabbuka wal malaku kaga ubangijin ka zai zo wal malaku da malaiku saffan saffa kaga Allah bai daga cikin wato wannan saffan saffan hali ne na malaika Allah ba zai zama tuta da shi ba kenan dan babu mamaki a ce warasikhuna fil ilmi a ce yaquluna hali ne na arrasikhuna fil ilmi ba tare da Allah subhanahu wataala ba iskali na biyu da suke kawowa an gane ko wannan kuma cikin alkur'ani ma yana zuwa ba wuri ɗaya ba wato suka kawo wajen walladina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman an gane ko suna cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana kaga yaquluna hali ne walladina ja'u min ba'dihim amma kafin shi akwai asfu guda biyu lil fuqara al muhajirina walladina tabawwa'u ad-dara walladina ja'u min ba'dihim kaga ni uku ko amma yaquluna hali ne na waɗannan na ƙarshe ba tare da waɗancan nabi ba don waɗancan sun riga sun shuɗe balle ma su yi zancen su yi balle a yi zancen su yi addu'a sannan waɗansu suka ce to ai hali bai zuwa ba tare da fi'ili ba ba a kawo fi'ili ba domin bai yiwa a kawo hali babu fi'ili aka ce musu akwai fi'ili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah kenan wa ya'lamu ar-rasikhuna fil ilmi wa yaquluna kenan nan shine fi'ilin sa karka san tsammanin babu fi'ili to sai suka kawo iskali na ƙarshe mai hatsari suka ce to ai ita alhalu wato qaidun li'amiliha an gane ko in an ka kawo hali in nace ja a zaidun rakiban zaidun ya zo a sama saman wani abin hawa kenan kaga wannan dole sai ta nuna hali ce wato kuma sifa ce li sahibiha to da an ka ce ya qulu da amanna bihi kullu min inda rabbina su rasikuna fil ilmi suna cewa mun yi imani da shi alhali suna cewa mun yi imani da shi to kenan tun ma'ana kenan in bu su faɗi cewa sun yi imani da shi ba ma'ana lokacin da sun ka san ma'ana ta yi za su ce mun yi imani amma lokacin da ba san ma'ana ba sai su ce amanna bihi to nan ne matsala take domin mi domin ya kamata a ce an duba a gani fi hali adami qaulihim amanna bihi la ya'lamunahu in bu su ce sun yi imani ba shin bu su san shi bane kaga nan akwai iskali alhali ko ko sun sani ko ba sani ba duk abin da ba su fahimta ba za su ce amanna bihi kullum min inda rabbina abin da sun ka san ma'ana ta yi da wanda ba san ma'anar shi ba sai malamai suka ce babu matsala nan ka gane wawun ce aka shafi asalin shi warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi ay wa yaquluna amanna bihi kullu min inda rabbina a cikin yaren larabci ana shafe wawun wawun kuma ana shafe ta kuma dalili yasa aka kawo ta misali ko ma cikin suratul ghashiya hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin kaji wujuhun ko yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' tace wujuhun yawma idhin na'ima ya kamata ya ce wa wujuhun yawma idhin na'ima domin da da khashi'a da na'ima fuskoki ne daban-daban dalili kuma wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa wujuhun yawma idhin basira kaga nan sai kawo wawu wujuhun yawma idhin musfira dahikatun mustabshira tace wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara sai bambanta tsakankanin su to kaga kenan shafe wawun a cikin yaren larabci ba wani abu bane kamar ma faɗa Allah subhanahu wataala wala alal ladina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi wadansu malamai sun ce wa qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun to a takaice dai magana ta ƙarshe wadda nake so akwai maganganu daban-daban daban-daban kan wa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah waɗanda sun zarta magana biyar zuwa shida amma abinda malamai suka ce suka ce abin da kamata ka duba in dai an ka fassara ta'wili wa ma ya alamu ta'wilahu ana nufin ta'wil shine haƙiƙanin al'amari to nan ar-rasikhuna fil ilmi ba su shiga dan akwai abin da babu wanda ya san shi sai Allah ruh rai ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح سن تنبيك جمد الأمر إن يشافي رأي وكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم an tambaye ya rera yake a kulin ruhu min amri rabbi ka ce shi ruhi yana daga cikin al'amarin ubangiji na tunda annabi bai ba da amsa ba bai sani ba to arrasikhuna fil ilmi ba san wannan ba min babu aula ɗai kenan na biyu kiyama Allah ya faɗi za ta tsayu yadda al'amuran kiyama suke haƙiƙanin sanin yadda suke banda Allah babu wanda ya sani dunnan lahira labarin ta ne muke shi amma yadda idan sama'un shaqqat an gane ko idan sama'un fatarat yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya yadda za a bada littafi yaya littafin yake da wani sinadari yake da mi aka yi shi yaya rubutun yake duka waɗanga abubuwa sifar aljanna duka dai abin da zaka sani kawai larabcin zaka ji ya sifanta maka wani abu amma haƙiƙanin yadda abin shike baka sani ba dole sai mun fahimci wannan ina fata an fahimce ni an gane ko sai dai manzo wanda Allah in kayan da shi wani abubuwa na gaibi shi kadai bai sanin gwargwado abin da Allah sanar da shi kamar bayanin da ya zo cikin Isra'i da Mi'raj kawai wani ya zaburo mu ya ce wannan idan muka ɗauki kuma tawili ana nufin tafsiri fassara ma'anar abu to arrasikhuna fil ilmi alwawu sai ta zamanto wawul aqfi domin su arrasikhuna fil ilm sun san fassara ababen da ba kowa ya san su ba sai su daga cikin bayan Allah domin daga nan ake samun wannan ya san tafsiri wannan bai san tafsiri ba kuma ko cikin malaman tafsiri ko ma a ilimin duniya ko ma a wani ilimi mataki mataki ne kenan akwai abubuwan da dole sai ka koma malamai kamar ayar da za ta zo ta ce maka Allah subhanahu wataala ya ce ba za a tambayi kowa ba ranar tashi alkiya ba fa yawma idin la yusalu an dhanbihi in sun wala jahan ba za a tambayi kowa lafin da ya aikata ba amma alhali kuma wasu ayoyi sun zo sun ce za a tambayi almau'udatu wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat to kaga ita ba ta yi laifi ba ba ta shiga an dhanbihi in ji malamai kai tsaye to wannan an an kare da shi to amma kuma za a tambayi annabawa ma za ujibtum mi aka karba muku wannan ba laifi bane shi ba bai shiga ciki ba to amma za a tambayi kafirai alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun kaga na an tambaye su akan laifin da suka aikata kuma Allah ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu duk abin da an kasance ana aikata za a tambaye ka so kuma na an ce la yusalu an dhanbihi insun wala jan shi ko zambi shi na daga cikin amma kanu ya amaluna ko musulmai ko kafirai ko yana daga abin da ya aikata wanda yake mummuna sai malamai suka ce tambaya ta neman sani Allah ba zai tambaye kowa ba dan Allah yana da sani akan komai wali yabtali Allah ma fi sudurikum wali yumahhis ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur amma tambaya wanda yake akan cikakken sani za a yi ta wato an yi ta ne don saboda shi mai imani ya ƙara samun ɗaukaka a wajen Allah ko ba haka ba وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك كذا زي كبتا زي برا غبا الله سبحانه وتعالى to dan haka za a ƙara ɗaukaka shi sannan tambaya wadda za a yi dan a bakanta ma kafirai da rai shine tambayar su dan mi suka kashe yarinya wadda bata yi laifi ba an gane ko wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat sannan za a tambayi annabawa dan su barra ma za ujibtum shin an mi aka karba muku dan saboda su waɗancan su san sun tabka banna shi yasa Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin falanqussanna alaihim kuma bi ilm zamu ba su labari bi ilmin da ilmi kaga dan an yi tambaya ba tambaya bace kan jahilci dan haka wannan shine abin da malamai suka kawo kadiba daga ciki akwai al-muhazzab fi ilmi usul al-fiqh al-muqaran na ustad al-doktor wato abin Abdul Karim An-Namla ya kama ganganu daban-daban kuma ya nuna maganganun suna da yawa amma dai duk inda suka kai suka kawo in an ce hakikanin al'amari to akwai abin da sai Allah ya san hakikanin sa sannan in an ce kuma tafsiri to akwai tafsirin da malamai dai suka san shi da hanyar ilimin da Allah ya ba su an gane ko ko kuma waɗansu malamai suka tafi cewa an ce hakikanin al'amari waɗansu abubuwa malamai sun fi kowa sani su sun yi tarayya da Allah gurgurdon abin da Allah sanar da su kiyama malamai sun fi sani ta ta hanyar alqur'ani da hadisai daidai inda ilimin nasu ya tsaya kenan tun da zatin su ya bambanta da zati na Allah to wannan babu matsala ilimin su ba zai zama to ɗaya da ilimin Allah subhanahu wataala ba da haka ta hanyar nan zaka gane wawul istinafi ko wawul atfi ka gane wato tasiri Allah dai ya ganar da mu sai Allah subhanahu wataala ce yau bai yati ta'wiluhu ranar da wato abin nan tawilin sa zai zo hakikalin sa kenan yaqulu alladhina nasuhu min qabl waɗanda suka abin nan suka manta da shi alqur'anin ko suka manta da wa'azin da aka yi musu an gane ko min qablu can gabani abinda alqur'ani musu zance na azaba za su ce qad ja'at rusul rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya wannan kuma tun lokacin za su fara ganin mala'ikun mutuwa fa alqaw salama ma kunna na'malu min su haka fir'auna ce yace amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il wa ana minal muslimin ko ba haka ba wa laysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wa lil ladina yamutuna hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima falamma ra'aw ba'sana qalu amanna amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin kaga wannan yana nuna cewa dai tunda nan duniya da sun ga azaba za su ce lalle gaskiya ta zo shi yasa Allah ce wa in min ahlil kitabi illa la yu'minunna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida babu wanda zai ke ba sai ya imani bihi da Isa din kafin ya mutu an gane ko wato shi ahlul kitabi sai ya yi imani da Isa kafin ya mutu hakika sai ya san abin da Isa zo da shi gaskiya ne kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in yake imani kuma mala'iku suka zo zai gane cewa akan bata yake ko kuma tafsiri na biyu wanda shine mafi inganci sai yayi imani da annabi Isa bayan annabi Isa ya sauko wannan ita ce aqida ta ahli sunna wal jamaa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq lalle manzannin ubangijin mu sun zo da gaskiya fa hallana min shufa'a shin za mu samu shufa'a jam'i ne na shafi' sai a ce shufa'a daga ash-shaf'u ne shine wato abin da yake biyu ko hudu domin yan mutum yana shi kadai idan ya samu matsala sai an samu ashafi wanda zai zamanto na biyu zai taimaka ya ribanya kenan ya je wajen taimakon sa shafi sai a ce shufa'a an gane ko fu'ala ɗaya ne daga cikin wato abin nan wazin yana shi sa'id sai a ce su'ada an gane ko wato masu arziki shin muna samun shufa'a'u masu ceto alhali ko Allah ya ce babu ceton nan ga kafirai fa yashfa'u lana sai su neman muna wato su neman muna ceto a ranar tashin alkiyama fa yashfa'u lana su neman muna ceto a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba sai mutumin da ya aikata alkhairi na uka na ceto mun taɓa bayanin su a cikin karatun da ya gabata almuhimmu dai ceto ga kafirai na su fita daga cikin ta jahannama ba zai samu ba amma ceto daban-daban wanda za a yi musu don a samu a yi hisabi da wanda za a yi da waɗanda suke cikin wuta a fitar da su akan aqida ta ahlus sunna sannan kuma da ceto waɗanda za a ja su a kai su wuta kafin a kai su a neman musu ceto da dai nau'uka na ceto daban-daban waɗanda alqur'ani ya tabbatar da su duk da yake su mu'tazila ceto gudana sun ka yadda da shi shine cewa mutumin mutumin da yake yana mataki na ƙasa sai Allah ya sa a cece shi a kai shi mataki na sama can aljanna gaba sun kace wannan Qur'ani ya tabbatar da shi wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum sun kace to wannan Qur'ani ya tabbatar da shi duk wanda ba wannan ba ba su da wannan ceto ba alhali wannan ko wato rashin fahimta alqur'ani ya sun kace shin zamu samu masu ceto Allah ya ce ceton nan da suka nema babu shi a ranar tashin alkiyama fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in amma wannan yake nuna su mu'minnai ceto zai amfane su man zallabi yashfa'u indahu illa bi iznihi sai bayan iznin Allah kuma iznin kuma da yardan wanda Allah so ya yarda wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushrikun da haka sai ka gane ayoyin da suka kore da suka tabbata sanan ne mu'tazila da khawarij da firqud dalla da kuma wadanda musu suka fahimci ayoyi da hadisi da ke suke afkawa cikin rami sai su bar wani janibi shi yasa wani malami ya rubuta littafi arabiyatul alam islami cikin silsilatul buhus da suke yi yasa at-tafsiru tajzi'i mutun shi gunci wata aya shi fassara ko shi gunci wani yanki na ayoyi ya fassara sai ya bar sauran daga nan sai a shiga daji shi yana ganin ya kai wuri amma kuma bai kai ba Allah subhanahu wataala ya ganar da mu fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana sai su neman muna ceto fa yashfa'u ya kamata a ce a cikin yaren larabci fa yashfa'una lana sai aka shafe nunun dammi sun kace jawabul istifhami wal istifhamu fihi ma'anar tamanni wato jawabul istifhami tambayar da suka yi hallana min shufa'a to hallana min shufa'a muna da waɗanda za su yi mana ceto wannan tambaya ce tana ɗauke da ma'anar buri to sai an ka ce fa yashfa'u lana to jawabin ta sai zaman to an yi masa wato abin nan an yi masa abin nan sai zaman to mansubi na an gane ko ma'ana jawabuhu annunu mahzufa li annaha jawabu at-tamanni an shafe nunun fa yashfa'u lana su neman muna taimako su neman muna ceto a wajen Allah au nuraddu to au nan ya kamata a ce au nuradda tunda aqsina kuma sai an ka ce au nuraddu tunda wancan fa yashfa'u nunun kin an shafe ta nasba ne asalinta to kaga au nuraddu ya kamata a zama to a ce au nuradda sai malamai suka ce daga cikin su imamul farra yace ma'ana hal nuraddu shin za a mayar da mu kenan ma'atufi na akan istifham can hallana min shufa'a hal nuraddu kenan sai zamanto nan ma'atufi na akan istifham ba jawabi ba tunda ko akan istifhami na shi ko istifhami shine na farko kenan babu matsala fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko a mayar da mu sai mu aikata sabanin abin da muka kasance muna aikatawa an gane ko wannan ita ce qira'a mutawatira nuraddu ayi masa raf'a fa na'mala ayi masa nasba sune qira'o'i waɗanda suka inganta daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma akwai qira'o'i waɗanda suke qira'o'i ne shadza waɗanda suna iya zama matsayin tafsiri ko takhrijin lugha wanda riwaya ta ibnu ishaq shi ya karanta aw nuradda fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal sai zaman to dukkan su ma'atufai ne akan fa yashfa'u domin shi fa yashfa'u haƙƙin sa nasba ne nasbar sa kuma alamar ta a shafe nunun kenan aw nuradda ko a ce a cece mu sannan kuma aw nuradda ko ko wato a mayar da mu a duniya fa na'mala sai zaman to shi ma ma'tufi ne akan sa akwai kira'a ta Imam al-Hasan al-Basri wanda matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ummu Salama ita ta yi rikon sa wato abin nan shi ma yana daga cikin kibaru tabi'in ya karanta aw nuraddu fa na'malu sai zaman to ma'tufi ne akan hal hal lana min shufa'a'u kinan ma'tufi na akan ma'ana domin hal yashfa lana ahadun aw nuraddu fa na'malu shin za mu samu wanda zai taimaka muna ko ko a mayar da mu fa na'malu sai mu yi aiki almuhimmu waɗannan aujuhul lughawiyya ne sai malaman tafsiri suka ce fa yashfa'u lana aw nuraddu aw wa galit taqsimita للتقسيم akwai lil jam'i wala tuti' minhum asiman aw kafura kada ka bi daga cikin su kai biyayya ga asiman mai zunubi aw kafuran ko kafiri wagga duka gaba ɗaya bidin su aka hada ba wai ko kafiri ba a'a da kafirin da mai zunubin duka ka bi su to sannan kuma wani zai ce to me bambancin tsakanin kafiri da mai zunubi a'a musulmi ma yana iya son manzo ya bi shi cikin aikin da yake bukata alhali ko ya saba ma shari'a to nan mai zunubi ne ba kafiri bane amma shi kuma kafiri daban wanda ya fita daga cikin musulunci na fata an fahimce ni sannan au akwai littaqsim sai a bambanta su kafirai suna buƙatar fayashfa'u lana ko su samu masu ceto gaban Allah sai a kai su aljanna rubibi a ruba su tunda haka da suka bukata au nuraddu ko ko in wannan dama ta kuma ceto muna roƙon a mai da mu duniya mai aikin da za mu shiga shi yasa zaman to littaqsim domin in sun samu ceto ba su buƙatar komawa duniya in ba a samu ceton ba kuma suna buƙatar su koma duniya su yi aiki shi yasa kuma su da kansu suka kore wannan suka ce famalana min shafi'ina wala sadiqin hamim ba mu da masu ceto shafi'ina jam'ina wala sadiqin kuma mu da aboki hamimin wanda yake aboki na gaske domin malamai suka ce na an kawo ash-shafi'i na matsayin jam'i saboda masu ceto kana samun su masu yawa a duniya har wanda bai san ba zai iya neman ma ceto amma wala sadiqin hamim bu ce wala asdiqa ba saboda mi saboda aboki na gaske ko cikin abokanai sai an tace musamman a wannan lokaci da muke ciki to babu ceto dai gare su aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko ko a mayar da mu dan mu je mu aikata sabanin abin da muka kasance muna aikatawa wannan shi ma babu shi dan Allah ya san ba za su yi ba dama Allah subhanahu wataala ya san ko ya maido su za su koma akan aikin su Allah subhanahu wataala ce walau tara idh wuqifu 'ala an-nar da ka gare su lokacin da aka wato wuqifu 'ala an-nar aka tsayar da su akan gaba ta wuta faƙalu sai suka ce ya laitana ya kai mu nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina Allah dai da dai amai da mu nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin sai mu kasance daga cikin mu'minai Allah ce a'a bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda suka kasance suna boyewa a da ya bayyana akwai maganganu da dama na tafsiri a wannan wurin sun kai magana kusan guda 20 ko 25 ba nan za mu tsaya ba amma dai inda istishhadin yake walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun da an bayar da su da sun koma akan wannan barna da suke Allah ce wa innahum lakadibu lalle makaryata ne shi yasa tun ina yaro ina mamaki ina cewa da Allah ya tayar da kiyama mutane suka ga wutar jahannama wannan magana ni kadai nake cikin zuciya ban taɓa sanin wannan aya ba nace yana yiwa in mutane suka ga wuta da an dawo da su za su gyara ko da ni karanta wannan aya walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun nace to alqur'ani bai komai ba kenan kaji ko an maido su ba za su yi ba dan haka kan ma ka bata ma kanka lokaci ka ce Allah me yasa ya kai wadansu mutane wutar jahannama ya hi ka sanin su ya hi ka rahama ya hi ka tunani shigar su wuta ba za su cutar da shi da komai ba ba za su biya mai wata bukata ba shigar su aljanna ba za ta biya mai bukata da komai ba kawai ka sa ido kai kallo mabannaci mabannaci na shi yasa mabannaci ba abin da zaka yi akwai yanzu ainihin duniya muna da gidan kasu ko mu da gidan kasu wa yake son ya dauki dan adam ya kashe gidan kasu me yasa kullun yan kare hakkin dan adam suke ta ba a mutunta dan adam a gidan kasu ai ba ana son a daure mutane bane amma waɗansu mutane in dai aka ce za a bar su waje duniya ba za ta zauna ba shi yasa mugu akwai wanda dole sai an daure sai an sa sarka wani ya ce ka kama kumurci shi bar shi to lalle ko tabbas mutum bai kama kumurci ya bar shi qad khasiru anfusahum Allah ya ce sun yi hasara kawunan su domin babu hasara irin dan adam yana fatan ya koma ƙasa tirbaya wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba sannan babu hasara irin dan adam yana fatan ya mutu gaba ɗaya ya huta abinda duk dan adam ya fi kyama a duniya ita ce mutuwa a nan duniya amma a lahira kafiri abinda ya fi fata a duniya shine ya mutu ƙarshen burinsa ko ba shi ne abin da suke bukata ba wa qalu wa nadaw ya maliku yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktharakum lil haqq karihun suna cewa a roƙa muku ya maliku ya kai malik mala'iki mai tsaron mai tsaron mai tsaron wuta li yaqdi alaina rabbuk ubangijin kai karbi mu huta qala innakum makithun yace kuna nan tabbas din din din din din Allah kai mu da tsari subhanallah wa kasan abin da ake cima wato takalmin kaza ka san su takalmin kaza tare da suna aka rayuwa tare da su aka mutuwa ba taba canzawa ba qad khasiru anfusahum sun yi hasara kawunan su ya kamata tun akwai dama lokacin ka shine babban jarin ka da Allah ya baka ya kai dan adam kai kokari kaga kai imani ingantacce sannan kai kokari kaga ka sa lokacin ka cikin neman yarda Allah kaga kokari ka sa ƴaƴanka wato akan tafarki na Allah da dukiyarka da komai wannan zai sa ba za ka yi hasara ba in kuma ka bari ƴaƴanka suka kafirce kai ma ka kafirce za ka yi hasarar kanka ka yi hasarar lokacinka ka yi hasarar dukiyarka ka yi hasarar arzikinka ka yi hasarar kuma iyalanka qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyama ala dhalika huwa alkhusranul mubin sannan rayuwarsu ta duniya sun zo ne kaman ma ba su zo ba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal الآخرة ذلك هو الخسران المبين الله كمن تجد وانا هسارة وضل عنهم ما كانوا يفترون abinda suka kasance suna kirkirawa na karyace karyace zai bata dukkan abinda sun ka faɗa cewa suna da kaza in an tahi kiyama za su matsayin da gare su a nan duniya shine gare su kiyama in in wallahi ba tabbata bane ba duk mutumin da adda daraja a duniya ba zai samu daraja a lahira wallahi ai hasara su fir'auna sun yi abinda suke so a duniya amma a lahira kaga da al'amari ya kasance musu tun da nan sun fara nadama da haka ba tabbas bane sannan kuma sun ce za su samu masu ceto babu masu ceto sun ce in an tayi can za a samu kuɗi ko kaza babu waɗannan kuɗaɗen sun ce in an zo can yadda suka fi mutane a nan duniya sun fi su a can ba haka nan bane sun ce gubaka za su taimake su manya sun ce za su ɗaukar muku zunubin ƴan uwanku an gane ko ranar tashin alkiyama duk ina wannan abubuwan da aka faɗa wa dhalla anhum ma kanu yafsarun duk ƙaryace ƙaryacen da aka yi ma Allah wallahi duk ya ɓaci duk abin da kan san kana ta kaba da shi ya ƙare sai dai a tsaye gaban Allah Allah kai mu da tsari sai Allah ce inna rabbakumullah إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين bayan an yi bayanin ‘yan wuta, an yi bayanin ‘yan aljanna, an yi bayanin makoma ta kowanne, an yi bayanin kuma littafi ya zo don bayyana musu haƙiƙanin abin da al'amari yake kuma Allah subhanahu ta'ala bai ƙare bayani ba yayi musu duk bayani, to ku saurara ku ji wane ne yake wannan bayanin inna rabbakum Allah. Inna lalle rabbakum Ubangijinku, kalima ta arrabbu, asalinta tana nufin haɓakar abu, shi yasa ake cewa cikin littafin tauhidi da muke karatu a makaranta tun muna yara man rabbuka rabbi Allah ko ba haka ba allazi rabbani bi ni'amihi man rabbuka wane ne ubangijinka sai a ce rabbi Allah ubangiji na shine Allah ko ba haka ba allazi rabbani bi ni'amihi wanda ya rene da mu'min sa kalima ta ar-rabbu tana iya ɗaukan ma'anoni ɗaya ɗaya ɗaya har guda goma waɗansu malamai suka ce ma'anonin ta ba su da iyaka tana iya ɗaukan ma'ana dubu ya danganta daga idafar da an kai mata domin an ce rabbu Allah subhanahu wa ta'ala tana nufin al-khaliq a wajen Allah shine al-khaliq mahalicci a sannan kuma al-maliku shine wanda ya mallaki abu al-mudabbir wanda ke tafiyar da al'amura nan a wajen Allah kenan amma an ka ce rabbul baiti ubangijin gida nan in dai ba ka'aba ba fal ya budu rabba hadal baiti ubangijin gida na ana rufin mai gida rabbatul baiti mace mai gida wanda take ita shugaba dan haka rabbu yana dauka as-sayyidu kuma shugaba kenan ya danganta daga ma'anonin da take dauka amma nan ar-rabbu ana rufin Allah shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbir allazi khalaqa as-samawati wal ard shine wanda ya halicci sammai da kasai an kawo zancen dalla anhum ma kanu yaftaruna ababen da suka kasance suna tinkaho da su a duniya sun bace musu a lahira to ga Allah na gaskiya tun da nan ku saurari bayani Allahu ar-rabbu kenan Allah shine ubangiji ya bude wannan magana da inna litta'kid to me yasa ya kawo Allahu da rabbu kuma alhali duka Allah ne tunda Allah shine dai ar-rabbu sai malamai suka ce dama tauhidi ya kaso kashi uku akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul rububiyya akwai tauhidul asma'i was sifat to dukan su suna tare domin in ka yarda da Allah shine yayi halitta shi kadai ya halitta to ya kamata ka ka yarda da cewa shi kadai cancanta abota masa wato alaqatu talazum baina tauhidul uluhiyya wa tauhidur rububiyya sannan shi ko tauhidul asma' wa sifat yana nuna wato in ka ce tauhidi ka kadaita Allah a cikin zatin sa ba ka yarda da Allah biyu ne ko uku Allahu wahidun fi zatihi sannan wa fi rububiyyatihi a cikin rububiyya tasa shi kadai ke tafiyar da komai a duniya wa uluhiyyatihi kuma shi kadai ne ya cancanta a bauta masa akan cancanta da gaske wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa af'alihi da ayyukansa waɗanda duk Allah shi kadai ne tataccen tauhidi ya gida akan waɗannan sai ka da waɗannan kuma cewa tauhidi a kasashe kashi biyu ko uku bid'a ne wannan duk zance ne alqur'ani ya kawo waɗannan nau'uka na tauhidi na farko Allah ya ce Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa a cikin suratu Maryam Allah ya ce Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati Rabbus samawati wal ardi Allah shine ubangijin sammai da kasai wama bainahuma da abin da ke tsakanin su fa'budhu ka bauta mishi wastabir li ibadati kai hakuri wajen bauta masa kaga rabbu tauhidur rububiyya yazo rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu tabhidul tauhidul uluhiyya yazo abauta masa shi kadai wasabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya shin ka taba samun mai suna irin suna na Allah a ce irin yadda suna wato sunan yayi tarayya kuma aikin yazo dai yanzu an ce Allah yana ji wani yana ji a ce jin Allah da na wani dai ne kada kan ka san bai yiwa to dan haka waɗannan shine tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya qur'ani yana karantar da wannan cikin ayoyi masu yawa duk inda ka dauka cikin alqur'ani da kaga rububiyya zaka ga uluhiyya kuma za a nuna maka tare suke in dai ka yarda shi kadai yayi halitta inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati allazi kinnan ana iya cewa inna rabbakum Allahu khalaqa as-samawati wal amma ya ka allazi dan a nuna ba shi kadai ne ya halitta sammai da kasai kenan ko shi kadai cancanta ba abota masa wato ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan ka gani was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun in je kun yadda Allah shi kadai dan wannan fala taj'alu lillahi andadan amman khalaqa as-samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa dhata bahja a ilahun ma Allah bal hum qaumun ya'dilun in kun yadda Allah shi kadai wannan dan me zaka sassaka gumki ko wata hayaniya ka zo ka ci kana bauta mata kai ka sassaka Allah kuma ka zo ka bauta ba Allah shi Allah ba shi halice ka ba wace bata tafi wannan har a zo a ce a'a wai addini shi yasa mutane ba su ci gaba ba yanzu mai zuwa shi ma wato gumki sujada da mai zuwa ya bauta ma hoto da mai zuwa ya bauta ma maciji ka duba kasar indiya zaka iske addini sun kai kusan 300 zuwa 700 akwai masu bauta ma kusu akwai masu bauta ma maciji akwai masu bauta ma al'auran namiji akwai masu aura ma bauta ma al'auran mace kuma mutum yana da doktora a cikin wato ilimin kwamfuta a bayan zuwa ya yi ma duci sujada shikenan sai a ce wato shi addini shine ci baya wallahi wanda bai san Allah ba shine ya ci baya wanda bai gane addini ba mai zuwa shi yi ma al'auran namiji sujada da ta mace ya ce Allah shi ne wannan shi ne ya ce baya amma mai yi ma Allah sujada wallahi ko bai da certifika ko takarda guda bai da ta karatu wallahi wannan mutumin ya sa abin da yake yi Allah ya mana mai kyau inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da kasai as-samawati maf'ulun bihi ne an kawo ta'un ba a ce as-samawata ba domin idan ya zamanto suna yana da alifun da ta'ul marduda aka yi musu jam'i as-sama'u dai kenan samawati sama'ati ne sai an ka maida wato alhamza ta koma wawun samawati an gane ko ba a ce sama'ata domin idan suna zamanto an yi mishi jam'i da alif da ta'un an gane ko domin as-sama'u ba ba asalin ba ta'un bace asalin wawun dinta an gane ko alhamza ce muslima muslimatun to wannan ya zamanto mulhaq bi jam'i muannath salim domin as-samawatu ba ta da muzakkar ba ta da muannath ibn malik yace wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fil nasb ma'a dukkan sunan da ya kasance da alif da ta'un aka yi masa jam'i to ya zo wajen nasba da jarra yace duk da ta'un kasra ake mishi ba a cewa samawata wal arda shi ko al'arda ma'atufun alaihi mansubun ana nufin shi kuma an yi masa fatha kaga ba ce wal ardi ba dan ka fahimta khalaqa samawati wal ardu ubangijin ku shine wanda ya halicci sammai da kasai na al ardu ma'ana jinsi ne wato jam'i ne na ƙasa al wani lokaci tana zakkuwa jinsiya in an ce jinsiya kenan ta zama ma'anar jam'i wal asr innal insana lafi khusr dukkan dan adam yana cikin hasara sai an kace illal ladina amanu kaga inda ba jam'i bane da ba a cewa illal ladina amanu don ba a fitar da mutane cikin mutum amma sai an kuma jinsin dan adam ake nufi anan to nan al ard ana nufin kasai ba ƙasa guda ba domin allan jinsiya ce ba ahdiya ba ce idan baka fahimci wannan ba sai mu ce to ƙasa Allah ya ce guda bakwai ne Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna jam'in shi kuma yana cewa araduna inji ibnu malik yace shadda ya zama tumul haka bi jam'u mudhakkar salim wasinuna sannan ana cewa arad jam'i ne na al-ardu to in kace nan al-ardu ƙasa guda ake nufi sai mu ce to Allah ya ce ƙasa bakwai ne to nan wal ardu kace da ƙasa guda to su ko sauran ƙasa guda shidda waye halicce su kaga komi tsaurin kanka sai ka yarda cewa duka kasa Allah ya halice su dan Allah ya ce maka fa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah to tunda Allah ya halice su kinan nan al-jinsiyya ce ko kake ko kasu Allah shi ya halice sammai da kasai fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shidda bai ce wato nan al-yawmu muzakkar ne larabawa tun daga uku zuwa goma in muzakkar ya zo sai a cakuɗa shi da namiji a juya shi da mata hariri ya ce wa tabruzu rabbatil hijal bi amaimir rijal akwai inda a cikin yaren larabci lughuz ne ya kawo kacici kacici zaka iske mata sun bayyana da rawunan maza su ko maza sun sun bayyana da kallubba da mata ko ko musoro musoro mata in haka ana fadar haka abinda muke son mu ce anan idan an ka ce uku to in ka ga muzakkar to sai ka maida shi mu'annas wannan kuma hatta da manya manyan malaman larabci wannan yana ba su matsala hatta da manya manyan malamai ba ko ka kiyaye wannan ka'ida ba kaga sai al-yawmu muzakkar ne bai ce sittu ayyamin ba sai ce sitti sittati kaga ya maida shi mu'annas kenan salasati ayyamin arba'ati ayyamin khamsati ayyamin sittati ayyamin saboda al-yawmu muzakkar ne amma idan ya zamanto mu'annas ne to sai kuma ka maida shi yanzu kaga in ka ga daqiqa mu'annas ne ba a ce khamsatu daqa'iq sai a ce khamsu daqa'iq domin asalin shi daqiqa ne sittu daqa'iq sab'u daqa'iq to wannan kuma wa yake iya kirayi shi illa man rahimallah sai ɗan kaɗan daga cikin waɗanda domin matsalar larabci to fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da kasai to tambaya ta farko anan ya kai mai karatu wai ayyamu kinan da an kace kwanaki ba halicci sammai an halicci sammai da kasai ba halicci rana da wata ba to kafin a halicce su waɗannan kwanakin kagare lokacin su yake waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi fi sittati ayyamin ka ayyamin duniya kamar kwanakin duniya saboda nan Allah ya magana zai halicci duniyan ne kenan kamar kwanakin duniya awa 24 awa 24 waɗansu malamai suka ce kuma Allah ya san yadda zai aza duniyar kenan zai iya kaddara lokacin ya baka labari waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi ayyam kamar kwanaki na lahira ake nufi shi ko yini na lahira guda matsayin matsayin shekara dubu yake wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun an gane ko abinda malamai suka tafi kenan yini a wajen Allah kwana dubu ne sai suka ce kenan in muka dauki kwanaki guda shida irin namu cikin kwanaki shida idan muka dauki yini na lahira cikin shekara dubu shida fi sittati ayyamin an gane ko cikin kwanaki guda shida hage riwayoyi sun zo cewa wannan yini na farko wanda aka fara halittar sammai da kasai shine al-ahad ranar lahadi wanda mun ka dauka dama duk sunayen kwanakin sunaye mafi yawanci ga daga cikin yaren larabci aka dauko su daga ranar lahadi dama al-ahadu daga wahid ne ahad ma sunan Allah ahad ranar lahadi daya isnain an gane ko sai mun ka ce litinin rana ta biyu litinin kaga isnaini ne biyu isnaini biyu ko as-thulasa'u daga salatatun na uku al'arbi'a'u ko al'irbi'a'u al'urbu'a'u hudu, alhamis daga alhamsatu ne biyar duk da yake alhamis wani lokaci tana nufin yaki. An gane ko? Sai mi, bayan aljumu'a ita ce ranar jumu'a, ranar haɗuwa ya jima'un nas, tana haɗa mutane. Ko ya ci nas yini ne wanda mutane suna haɗuwa a cikin masallatai don gabatar da sallar juma'a. A shi kaga dukkan waɗannan kwanaki suna da suna. Sai ya zama to kenan an fara da ranar Ahad sai ranar Asabar ita ce wato rana ta bakwai daga nan na Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wato halitta kenan ya fara da lahadi an kare rana wato abin nan sai ranar asabar ba ai komai ba to ita ko ranar asabar ita ce rana ta yahudawa sai suka ce ai Allah ya tsaya hutu ne domin asabtu tana nufin mi tana nufin yankewa daga aiki ko yanke wani abu ko kuma yankewa ma'ana ta hutu waje Allah na hukum subata shi yasa Allah ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr id ya'duna fi as-sabt id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim ranar da ba sa wato la yasbituna ma'ana ba sa hutawa suna aiki kaga as-sabt bana ar-raha sai suka ce Allah ya yi Allah ya huta wal iyadu billah Allah ya ce wa laqad khalaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub wato gajiya bata shafe mu ba to wannan shine abin da riwayoyi suka fi tabbatarwa cewa ranar Lahadi aka fara ranar Juma'a aka kare ranar Juma'a kuma aka halici wato annabi Adam alaihi salam domin manzo hadisi na Abu Hurairah wanda cikin sahihi Muslim khairu min tala'at fihi al-shams yawm al-jum'a fihi khuliqa Adam wa fihi wa to ukhrija minha da dai zuwa karshen sauran hadisin ya nuna dai ran nan aka halicci Annabi Adam bayan an kare halittar waɗannan sammai da kasai to wannan shine abinda malamai suka faɗa cewa ranar Lahadi shine kuma riwaya wanda aka ruwaito daga salaf musamman Imam Mujahid babban ɗalibin Ibn Abbas radiyallahu an Ibn Ibn Jarir at-Tabari ya kawo wannan riwaya a cikin tafsirinsa sannan kuma a cikin tarihinsa ya kawo ma riwayoyi na salaf akwai riwaya daga Abdullahi ibn Salam da Abdullahi ibn Mas'ud da Abdullahi ibn Abbas da Abi to riwaya kuma ta Abubakar radiyallahu an waɗanda sun nuna cewa an fara halitta ne ranar mi ranar Lahadi aka fara Ibn Kathir ma da yazo a cikin tarihinsa littafinsa at-tarikh shi ma yana da tarihi Ibn Jarir at-Tabari yana da tarihi an gane ko ya kawo riwayoyi guda biyu ya nuna cewa riwaya wadda ta nuna an fara ranar Lahadi ita ce riwaya mafi inganci amma akwai wata riwaya guda cikin Sahih Muslim riwaya ce ta Abu Huraira cewa khalaqallahu at-turbata yawm as-sabt Allah ya halitta at-turba ita ce ƙasa yawm as-sabti ranar asabar malamai suka ce wannan riwaya bata inganta ba domin mi domin ga riwayoyi waɗanda suka inganta daga jamhurus salaf kenan wannan yana yiwa in ba da ya zamanto shi rawun yayi kuskure wanda yayi riwaya daga Abu Huraira ko ko yana daga cikin akhbar waɗanda Abu Huraira ya ɗauka daga Ka'abul Ahbar sun da suna riwayoyi daga ahlul kitabi ta yaya an ka gane saboda riwayoyin da aka ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun saba ma wannan wani sai to ai kaga ibnu abu huraira ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kada sun ce a abu huraira tana yayi kuskure kuma dan adam babu wanda bai kuskure me yasa kai kuskuren ka sai ka kare shi saboda dabi'an mutanen duniya yanzu kenan kuskuren duk mutum ya yi sai ya nemo duk hujjar da zai yi ko ɗalibin ilimi na ko malami sai ya nemo ayoyi da hadisai da ka'idodin ilimi da tawili da duk yadda zai ya kare kan kuskurensa amma kuma kurakuran wasu sai yayi tsayaye hukuncin cewa abin nan haka yake to in haka za a rayuwa duniya za a yi mu rayuwa mu ji daɗi kowa ya kasance a'a kuskuren wani na yake sai ka nuna wani kuskure ne yayi amma kai baka zaka taɓa yadda kai kuskure ba Allah ya muna tsari da wannan almuhimmu dai abinda malamai suka faɗa kenan fi sittati ayyamin sun fara ne a ranar lahadi ba rana wato ba an ba ai halitta ba a ranar asabar shine zance mafi inganci kuma Allah ba gajiya bane yi ranar asabar haka ne ya kaddarta sai malamai suka ce tambaya ta karshe shine cewa me yasa Allah ya dauki kwanaki guda shida ko waɗancan kwanaki waɗancan munci na duniya ko waɗancan kwanaki na abin nan yini abin nan da kuma lokacin da yinin yake farawa da lokacin da yake karewa awa 24 koko daga rana zuwa abin nan koko dai menene dai yini dai guda shida to me yasa wannan fi sittati ayyam malaman lokacin ka ce fi sidisati ayyam domin sitta sidisa ne ta'un da, da, dalin suna kusa da juna ana sa ga juna wa qad ta'lamuna anni rasulullahi wato ilaikum wato wa qad ta'lamuna ba ba ta ce wa qad ta'lamuna sai aka yi idgamin sa kaga sai malamai suka ce Allah yana da ikon ya halicci samai da kasai da kun fa yakunu inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida amma dan a koya muna mu bayi cewa duniyan nan da muka zo Allah ya halicce ta cikin kwana shida kuma in kun zo kakku ce za ku ci gaba da za ku sa kasashen ku su ci gaba ku samu cin nasara a rana daya duk mai son ya ci nasara a rana daya a karshen shi rayuwar shi zai lalace shi yasa abin da ya kamata kasashen Afirka ba wai mu ƙarana kanku za ku yi da ƙasashen turai ba ƙa'idodin da za su tafi a turai ba za su iya tafiya a afirka ba har duniya ta tashi domin matsayin ilimin ba ɗai ba tsarin karatun ba ɗai ba arzikin ba ɗai ba tattalin arzikin ba ɗai ba wato tsarin tsaro ba ɗai ba wayewar al'umma ba ɗai ba kuma a ce dokar da ta yi aiki a can ta yi aiki a nan wallahi wannan akwai kuskure in dai afirka ana son ta ci gaba to ta tsaya ma'ilimtanta su aza mata dokoki bai hana in waɗansu sun kawo shawarori a duba a gani a ƙara da nasu in sun dace da ƙasashen afirka amma dai in dai an ce za mu cimma turai to wannan shirme ne muke yi ba za mu iya taɓa cimma turai ba sai mun yi tsari muwa mun azana mu tubali mu azana mu ci gaba sittati ayyam Allah yi kenan ana buƙatar ci gaban ƙasa da al'umma ba rana guda ba bai yiwuwa rana guda bai na ashe tun a kawai muka kasar mu ta zama babban ƙasa sai mun tashi mun yi aiki mun tsara mun ga yadda za mu yi amma a kiyasin mu da su a ce dokokin mu za su yi wallahi wannan ba zai taɓa yiwuwa ba fi sittati ayyamin sun mastawa alal arsh da haka ana buƙatar wato abin nan sun mastawa alal arsh sannan Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al arshi yughshil laylan nahara yana tufatar da dare da yini yatlubuhu hasisa yana neman sa da gaugawa wash-shamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri kenan khalaqa as-samawati wa wato abin nan wal arda wash-shamsa wal qamara kenan ma'tufi ne akan sa ya halitta sammai da kasai da wata da kuma da rana da wata wan nujuma da taurari musakhkharatin bi amri waɗanda suna abin hori korewa da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ko kuwa shamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amri sannan kuma da rana da wata da taurari suna tafiya ne abin horewa ne da al'amarin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul khalq wal amr halitta ta Allah ce shi kadai wal amr kuma umurni na yadda za a tafi duniya ta tafi a zauna lahiya na Allah ne shi kadai tabarakallahu rabbul alamin Allah subhanahu wa ta'ala albarkatunsa sun yi yawa shine ubangijin talikai ina ganin akwai sauran bayanai ba za mu iya samun kawo su anan ba sai dai mu yi hakuri sai gobe Allah ya kai mu na rai abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk qala aymanu ka tattaqu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل أمورنا يا رب العالمين اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا فضلك من سواك يا عزيز يا جبار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين